والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم a yau a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna umdatul akam min kalami khairil ana za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan littafi yana da muhimmanci ainihin saboda ya haɗa hadisan imam bukhari da muslim waɗanda aka shimfiɗa su a bisa bayani na mazhabar wato fikihiyya mazhaba ta ainihin fikihu duk da kasancewa wani lokaci yakan kawo waɗansu hadisai waɗanda ba sa cikin sahihul bukhari da muslim saboda wani dalili ko kuma ya ishara zuwa ga waɗansu hadisai waɗanda ba sa cikin waɗannan littafai guda biyu wannan malami rahimahullahu ta'ala shine abu muhammad abdulgani bin abdulwahid bin ali bin surur al-jama'ili al-maqdisi al-hanbali rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba a darasinmu na goma sha biyu bayan mun karanta waɗansu hadisai guda uku ko guda biyu a cikin babin da yake bayani dangane da lokacin sallah saboda waɗannan salloli guda biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a yi su a cikin lokacinsu hadisi na farko ya yi mana ishara zuwa ga tsayar da sallah ta fi komai muhimmanci tsayar da sallah a bisa lokatai yana gaba da ko tana gaba da biyayya ga iyaye da kuma jihadi domin ɗaukaka addinin Allah saboda hadisin da makaranta da farko hadisan da suka biyo baya musamman na nana Aisha radiyallahu anha hadisin yana mana ishara zuwa ga cewa a zamanin annabi mata masu aure da marasa aure suna fita sallan asuba su yi sallan asuba tare da annabi ya sa wani lokaci saboda zuwan matan annabi yakan takaita akan idar da sallah akwai sauran duhu shi ya sa idan aka yi sallah da mata sahabbai ba sa fara fita sai idan matan nan sun fara fita kuma ba a gane waɗannan mata saboda suna lullube da ainihin hijabansu wannan shi ya gwada cewa da yaransu da manyansu haka suke yi idan akwai security akwai tarbiyya mai kyau akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali ba za a hana mata zuwa sallan isha'i ko zuwa sallan asuba ba saboda annabi ya ce kada ku hana bayan Allah mata masallatan Allah rozan a wancan lokaci a birnin Madina idan mace ba ta fita sallan asuba ko kuma sallan isha'i ran da suka bata da mijinta sai ta ce za ta je sallan isha'i sai ta je ba za ta dawo da wuri ba za ta je sallan asuba eh shi yasa sayyidina Umar ya zo ya samu annabi ya ce mata fa binnin Madina sun sake suna fa da yanci ya kamata a takura su idan mace ta nemi ta je sallah a masallaci a halaka budan bakin annabi ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku kuskura ku hana ku yangun Allah mata masallatan Allah saboda haka wancan lokaci akwai kwanciyar hankali amma kaga a yanzu duk yadda ta kada ta rawa ce sallan isha'i ta zo ta yi a masallaci inda ba wai akwai security ba sallan asuba ta zo ta yi a masallaci inda ba akwai akwai security ba wancan lokacin fa mazajen su ba su suke musu rakiya ba sun suke zuwa da kansu su yi sallah sun san lokacin da suke tashi musamman sallan asuba saboda tafi wahala kuma tafi tsanani sai hadisi na gaba wanda ya dada jaddada mana lalle annabi yana sallan asuba wato ainihin da wuri kuma wannan sallan da yake yi da wuri sallan asuba da wuri shi yake gwada cewa yana ɗaya daga cikin lokacin ana son a yi sallan asuba da wuri sai dai nan gaba za mu samu hadisin da ya gwada annabi yana ja wani lokaci yakan karanta ayoyi 60 zuwa 100 don ma rarrabawa kai 50 a raka'a ta farko 50 a raka'a ta biyu ba kai laifi ba in kuma ka ce 100 a raka'a ta farko 60 a raka'a ta biyu nan ma fahimtanka ba ta zo da kuskure ba yana da kyau wani lokaci a ɗan ja domin saboda mutane su miƙe gaɓoɓinsu da ƙafafuwansu su miƙe amma ba kullum ba kar ka zo alaran ma kai ta karanta shafuka ba ainihin dattawa su je suna gunaguni saboda a zamanin annabi akwai wanda yake tsawaita sallah babban sahabi ne aka kawo karansa wajen annabi ya ce a kira ki da aka kira ki ya ce a takunu a turidu an takuna fatan ya mu'awaz yanzu kai mu'awaz kana son ka zama fitinin ne ka rinda koran mutane a cikin mutane akwai marasa lafiya akwai mai bukata ko da kana da wata bukatun duniya to ba daidai bane liman ya rike ka saboda ka tsaida farali ka sauke nauyi ya sa ka tsaya za ka yi sallah to kaga kuma bai kamata a ja ka da yawa ba sannan kuma idan an ja da yawa masu gunaguni to kuma ba daidai ba ne kaji retire zai je ya daɗe a layin sikirinin dan kudin da bai ta kara ya karya ba ba zai taɓa yin gunaguni ba masu sikirinin ɗin masu binciken ma ba za su fito da wuri ba wani ma a hannu za a lauko shi ko a keken guragu wani ma ba zai iya tsayawa ba amma a ce dole sai ya zo na fara ne da kan ritarir waɗanda suka yi ritaya masu shekara 65-70 a layin kuɗi ba za su yi guni ba a layin traffic ko sojoji suna bincike ba za a yi guni ba amma an samu limamin da yake tsawaitawa ce kai ya cika tsawaitawa to ba daidai bane ba daidai bane tunda annabi wani lokaci sallan magariba ma yana tsawaita ta yakan karanta wa zariyati zarwa a raka ta biyu ko ya karanta yi zawo ka atil waqi'a don an karanta wa zariya ci zarwa da yi zawo ka atil waqi'a ko kuma da iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar to fa da har yanzu muna sallar magriba ba mu yi tarba to wani lokaci yana da kyau a ja haka amma ba koyaushe ba sannan ko kuma dattawa da kuma gajiyayyu da sauran jama'a kar ku yi gunaguni tunda a layin da ba na Allah ba an tsayar da ku ba ku yi gunaguni ba inda ya kamata ku yi gunaguni a layin Allah kuma kun zo kuna gunaguni saboda haka ba daidai ba ne za mu ci gaba a darasinmu na goma sha biyu hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma wanda mu karanta jiya amma ba mu fassara ba wannan hadisi shine kai tsaye ya ambata mana wato lokacai na salloli kusan duka Jabir dan Abdullahi Allah ki kara yadda da su yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli dhuhra fil hajira annabi yana sallan azhar da kaifin rana wal asra annabi yana sallan la'asar wa shamsu nafiya rana tana tsaftace amma kuma ta karkata shine nafiya wal magriba sallan magriba idza wajabat idan rana ta faɗi a wannan lokaci annabi yake sallan magriba bal isha a sallan isha'i to sai ya tuna a hayanan wani lokaci annabi yana yi da wuri wa a hayanan wani lokaci ko baya yi da wuri idza ra'ahum yajma'u ajjala idan ya gansu sun taru an taru a masallaci to sai ya salla da wuri sai ya sallan isha'i da wuri domin kowa ya tafi gidansa wa idza ra'ahum asawu idan ya gansu sun yi jinkiri kun san mutanen da sun suka yi sallar magariba sai kowa ya tafi gida cin abinci zai aje a zauna a kofar gida ya yi ta cin abinci ba za a taso ba sai an ji kiran sallar isha'i ni dai na san mutanen da a ƙauye haka ke yi amma yanzu a birane gari ya yi ɗumi wani ya tafi gida ma ba zai dawo ba saboda haka ko babu karatu za ka zauna a masallaci zin ya fi maka ka yi magariban ka da isha'i sannan ka kama hanya ka tafi amma dai wani lokaci annabi yana gaggautawa da sallan isha'i lokacin ta na shiga zai yi sallan isha'i wani lokaci kuma annabi yana jinkirtawa musamman ya ga kansu bai hadu ba sai ya ce a dada tura lokaci wa subha sallan asuba kuma kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalliha bi garar annabi yana sallan asuba ne da duhu kun ga wannan ya karfafa hadisin nana Aisha Allah shi kara yadda da ita wato yakan yi sallah da duhu alfijir na fitowa annabi yakan fara sallah kun ga wannan ya gwada ba mamaki yana tsawaitawa tunda daga fitowan alfijir yake tsawaita yake fara sallah kuma yana kyauta zaton sallan da ake tsawaita ta ni dai na kwatanta na ga kamar sallolin asuba an fi tsawaita su kuma haka aka fi so saboda masabar malikiya sun ce a tsawaita sallan asuba eh an fi tsawaita sallan asuba ba zo kullun sallah asuba wa tini wa zaituni ba ko kuma wa duha ko alam nakara a sallan asuba kai ko idza shamsu kuwirat da kuma shamsi wa duhaha ai sun yi kanana a sallan asuba saboda haka ya kamata a dan tura akalla dai za a samu minti goma sha biyar ya sa masabar malikiya suka ce a zahar asuba ana son a tsawaita ta tafi kowace sallah sallan a zahar ita ma a tsawaita ta amma ba za ta kai asuba ba sallan la'akar ita kuma a nan takaita ta sallan magariba a yi tsakatsake sallan isha'i ita ma a takaita ta to amma kuma in ka dubi waɗansu hadisai za ga ba koyaushe ne ake so a yi haka ma'ana akwai sassauci dole a dubi janibin bukatan mutane saboda haka wani lokaci sallah asuba annabi yakan yi idan ya yi mutumin da ya sallama yakan gane na gefensa alhaji aminu ne idan ya yi sallama ta nan yakan gane na gefensa malam ali shagamu ne to zakani da allah wato a raka a guda mintoci nawa ya yi kenan ya sa mafiya yawa masallatai na ahalu sunna suna kokari su kwatanta sallan asuba za ga an yi minti goma sha minti sha biyar ranar juma'a kuma da yake ana so a raka'a ta farko a karanta alif lamim as-sajada a raka'a ta biyu kuma a karanta suratul insan alata alal insani hilun min ad-duha lam yakun shay'an makura to in kun duba za ku ga wancan ayoyi 30 ne raka'a ta farko haka dai aka samu yasa aka ce anan an an samu raka'a ta farko ayoyinta sun yi karanci amma kuma tana da tsawo raka'a ta biyu kuma ayoyinta wajen 50 da wani abu ne kun gani an ja to sallan asuba a ranar juma'a abinda annabi yake karantawa kenan kuma in kun kwatanta aka samu mai karatu mai dan sauri minti 25 ne eh minti 25 ne za mu samu a babin juma'a duk juma'a duk mako sai ya karanta don haka yana da kyau limaman mu ku yi kokari ku kiyaye waɗannan to wannan hadisi dai in mun duba za mu ga lokacin salloli guda biyar din nan duk an bayyana mana sallan azahar ana yin ta da garjin rana gara mai dogon bayani a nan in ya so sauran hadisan mai ta karanta su tun da karfafawa ne kun ga garjin ranan nan yana nufin rana tana tsakiya lokacin da take kaifin zafinta ta je tsakiya karfe sha biyu da wannan ne aka ce na farko sallan juma'a ya halatta a yi ta a wannan lokaci sallan juma'a ya halatta a yi ta kafin wannan lokaci amma ita kadai ce aka ba da dama sallan juma'a za a iya yi da hamfi za a iya yi karfe sha biyu za a iya yi karfe sha ɗaya amma da so samu ne a bari sai rana ta gota daga tsakiyar sama ko da ɗan kaɗan ne mai ahalari ya ce ƙadaru rumhim gwargwadon mashi wato ta ɗan gota abu mai sauki idan mutum ya tsaya a ranar ya ga inuwansa ta ɗan gota idan rana tana tsakiya zai ga inuwan ba zai ga inuwansa ba ba zai gani ba kwata-kwata domin saboda mai saboda rana tana tsakiyar sama mutanen da haka suke gane lokatai to idan inuwansa ta dan gusa to lokacin azhar ya shiga kenan to daga wannan lokaci sai a yi sallan azhar eh amma an sallan juma'a ne wannan tana da lokatai ko kafin gocewar rana ko daidai tsakiyar rana ta je sama ko kuma bayan ta goce yana da kyau a kiyaye wannan sannan na biyu wanda yake da lalura mutumin da ya shiga jirgi tun karfe sha ɗaya ba zai sauka ba sai sallan isha'i domin ya kamata ya yi in ba za ka iya sallah jirgi ba sai ka haɗa a zahar da lasa idan ka sauka sai ka haɗa magariba da isha'i musamman masu zuwa saudiya amma da yake da dama da suke zuwa saudiya ana ma kokarin karantar da su yadda za a yakin haji ko umra sauran waɗannan abubuwa ma ba sanya yake yi ba saboda jirgi yana da wani rikicaccen alamari amma in za ka iya yin sallah a cikin jirgi shikenan sai ka yi sallah a cikin jirgi ina ganin waɗansu sukan je su yi alwala a bayan gidansu sannan kuma su fito su ce za su yi sallah a gwada musu inda za su yi sallah to ka sani duk mutumin da ya hau jirgi fa baya da gaba baya da gaba in suka gwada maka gabas din ma sai ka ji mamaki saboda su mai yiwa za su gwada maka east ne ba ɗakin kafa ba saboda cikin jirgi yana gwada nan is ne nan west ne nan sabari to in tafiya mai nisa za ka yi musamman kasashen america ko asia wanda akan yi awa goma sha takwas a cikin jirgi sai ka gaji to in ka tambaya suka gwada maka dan fili kawai ka doshi inda za ka dotsa fa aina ma tuwallo fa samma wajhullah saboda kana da lalura eh kaga da je lokacin sallah za ka yi ina zahar ta yi sai ka yi azhar illa asar ta yi sai ka ce a faɗa maka ko ka ringa amfani da agogonka ka ringa kwatantawa da ƙasa sai dai malamai sun ce za ka kwatanta ne da ƙasan da kake to ka ga wannan sai wanda ya karatu domin duk ƙasan da kuka je suna gwada muku a talabijin kuna daidai ƙasa kaza to sai ka dubi tayam din su la'asar ta yi kaga akwai gidali to me zai hana ka haɗa sallolin kawai sauran ka barwa Allah eh eh idan kun zo gada daddare kuma yake nan nan ma sai ka haɗa kun ga anan babu duba lokacin sallan azahar ko ma wace sallah ce haka ma marar lafiya wanda yake fama da rashin lafiya za a yi masa operation ko hankalinsa yana gushewa to yana iya yin sallah kafin lokacinta sai ya hada duk da kasancewa akwai maganganun malamai akai waɗansu ce ya bari sai lokacin ya fita saboda idan ya da hankalinsa ya yi sallah in babu hankalinsa ba dora masa saboda sharaɗi na wajibcin sallah akwai hankali to amma kuma akwai biya matsalan ita ce akwai biya kuma ba a cika so a biya ba don haka sallan azahar tana farawa ne hakikatan daga lokacin da rana ta goce daga tsakiyar sama zuwa lokacin da inuwan mutum zai zo mau daidai da tsawonsa ina kyauta zaton dai da yawan mun karanta littafan fikihu saboda akwai wurare da yawa wanda abinda suka faɗa daidai ne wani hadisi ya ambata zuwa lokacin da inuwan mutum zai zamo daidai da tsawonsa daga nan kuma shine lokacin sallallahu har zuwa lokacin da inwan mutum zai ninka tsawon sa sau biyu shine wa shamsu nakiyya saboda haka in baka da agogo in ka zo ka tsaya kawai kaga inwan ka ya zamo daidai da tsawon ka ko da tsinke zaka iya badawa shikenan lokacin sallan azhar ya fita za a shiga lokacin sallallahu ina fata an gane wasu malamai kuma suka ce har sai rana ta yi fatsi fatsi ta yi jaja jaja saboda wani hadisi abin da ya ambata kenan sallar la'asar ba sai rana ta yi jaja jaja wato ta yi jawudin nan in za ta faɗi kun san ba ja take yi ba tana yi ruwan dorawa ne ko daga baya kuma akwai jaja jaja fa fara'u kakkadat walamma tafali ka annaha fil ufqi ainul ahwali saboda haka in ta je dabza za ta faɗi yasa in kun duba za ku ga idan ka ɗauki wannan tsakanin yin sallah din da faɗuwa ranar bai wuce kaɗan ba amma idan inuwan mutum da ya da tsawonsa ne to lokacin yana da yawa saboda wani hadisi ya gwada za su yi sallar la'asar tare da annabi su koma ƙauyukansu da ƙafa rana tana nan garau ɗinta saboda mutanen da suna tafiya da ƙafa to da ƙafan nan ina za mu ce kenan eh kamar ranna babu din nan mutum zai sallah nan masallaci ya kama hanya ya tafi ranna babu how many kilometers ko kuma mutum zai tafi zai kama hanya ya fita ta nan hanyar gaɗau ko hanya to kilomita nawa wanda ko da ya sallan azara cikin gari tafiya da kafa fa eh ba mota ba to kaga a samu kilomita guda biyu an yi sallan la'asar karfe hudu mai yiwa za ka isa ma karfe biyar ko biyar da rabi domin lokacin za ga rana tana ɗan garau ɗinta amma ba garau sosai ba sallan magariba kuma idan rana ta faɗi sai dai tana da lokatai guda biyu ko dai a yi immediately rana tana faduwa ko kuma a ɗan jinkirta kaɗan masabar malikiya ba sa son jinkirtawa shi yasa ba sa faɗaitarwa a yi nafila raka'a biyu kafin sallar magariba saboda kada lokaci ya kure suka ce rana tana faduwa a yi sallar magariba kara zai ana nafilfili eh saboda haka ko da azumi yake yi kawai mutum ya dan tattauna dabino in babu ya dan kurbi ruwa ko da dan kaɗan ya zo ya shiga sallar magariba saboda tsakanin da magariba da isha'i babu nisa yanzu ne da muke karatu muke sa awa daya amma bacewan shafaki sai ka samu bai wuce minti talatin ko arba'in ba shafaki kuma sauran hasken rana ne shine wanda yake bayyana jau a yamma yanzu idan babu hasken nefa idan ka fita za ka iya gani to idan ya bace gaba daya to lokacin sallan isha'i yayi daga nan kuma har zuwa tsakiyar dare to kaga in an yi sallan isha'i karfe 8 tsakiyar dare kuma karfe 12 ne misali karfe 12 lokacin sallan isha'i ya fita amma wani hadisi ya gwada matukan ɗaya sallan ba ta zo ba ita ce sallan asuba yasa wadan suka ce akwai lokacin laluri akwai na muktari amma in kun lura za ku gaban karfafa akan muktari a lo- laluri ba muktari kawai na ta ambatawa domin saboda abin da nassin hadisi ya ambata to sannan kuma wato sallan isha'i lokacin da alfijir ya fito in alfijir ya fito kuma sallan masuba kenan har zuwa lokacin da rana za ta fito to amma ita ma an ce lokacinta na farko a yi ta a lokacin duhu lokacinta na biyu sai gari ya waye Eh, akwai wani alaran da muka zauna kusa da shi shi baya sallah asuba sai gari ya waye eh sai bayan kun yi sallah asuba kuna ta karatu kuna sai ya zo sai ka ji ana ana sallan asuba ga lafikansa da ƙara da ya sallar masu ba wasu suka ce ai ya kamata a yi masa magana matuƙar rana ba ta fito ba lokacin sallah ne sai dai yana koya wa mutane kafara tun da Allah ramma ne tun daga sallah su ba ya ta jar su mana raka ta farko ya karanta bakara raka ta biyu ya karanta ala imrana eh raka ta farko ya karanta ayoyi 286 raka ta biyu kuma sai ya karanta ayoyi 200 sai da sai ya musu haka amma su almajiransa ba su yasa su yi jayayya da shi ba kullum haka yake yi to ba haka kullum annabi yake yi ba amma dai lokacin sallah asuba ne matukar rana ba ta fito ba saboda haka wannan hadisi abin da yake karantar da mu kenan sai dai in an samu dalili ana iya jinkirtawa kamar yadda za mu samu ƙarin bayani nan gaba musamman sallan azhar kun ga sallan azhar a lokacin sanyi ana son a yi ta da wuri a lokacin tsananin zafi ana son a jinkirta ta da Allah kwamitin masallaci masu lura da lokaci yana da kyau su ringa duba wannan saboda annabi ya ce idza ishtadda al-harr fa abridu bis salati fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam idan tsananin zafin rana yayi tsanani ku jinkirta sallah saboda tsananin zafin rana yana daga cikin numfashin jahannama to kun ga akwai yan kwamiti waɗanda suke yan boko ne su za su iya fahimtar yanayin weza saboda haka su ya kamata a ce suna duba lokatai ko da a cikin wannan na timing kalanda an sa to yana da kyau ko ku duba sai ku dan ƙara saboda wannan hadisi sallan azhar kawai aka ce to kuma sai sallan isha'i in an samu wata lalura ba lalle a yi ta da wuri ba akwai lokacin da annabi ya kai sallan isha'i ya kai karfe tara bai sallan isha'i ba ku lura masallatan ahlus sunna idan aka yi bakin malamai ana karantarwa wannan zai yi wa'azi ya sauka wannan zai yi wa'azi ya sauka wani lokaci ba za a yi sallan isha'i ba sai karfe goma ko sha ɗaya ba laifi ba ne saboda bakin su zo a saurari abin da suka faɗa suke faɗa ya fi muhimmanci kun san ido ya ce aka ce masa wa ka raina ya ce wanda nake gani kullum in mutum yana ganin ka kullum ya raina ka amma wani na ƙasa da kai zai zo ya ta ruwan ayoyin da ka saba faɗa da ruwan hadisan da ka saba fada ina Allahu akbar in an jima ya motsa ya ce Allahu akbar eh to sai a sai a kara musu lokaci ya imam bai kamata wadan su yi ta gunaguni ba ya kamata kwamitin masallaci su san wannan tun da farko in suka bada lokaci shikenan sai dai kar a kai karfe 12 saboda gudun kar a yi karo da hadisin da ya ce lokacin sallan isha'i yana fita karfe 12 ya za za ga wa'azin izala sai bayan isha'i wannan bayan isha'i za a iya yi har zuwa karfe sha biyu ko karfe daya bayan an yi sallan isha'i kamar yadda za mu gani a nan gaba saboda haka wannan hadisi abin da ya karanta da mu kenan sai hadisi na gaba hadisi na abil min hali sayyari bin salama shi wannan tabi'i ne yana daga cikin tabi'ai tabi'i shine wanda ya zauna da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko sahabi guda ɗaya ne wannan ana kiransa tabi'i sai dai wanda ya zauna da sahabbai da yawa wannan kuma a tabi'anci din ya fi girma eh saboda martabansa ta fi girma kala yace da kaltu ana wa abi yace ni da babana mun shiga wajen ala abi barzatan al-aslami radiyallahu anhu fa qala lahu abi كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الحجيرة التي تكونها الأولى حين تلحد الشمس ويصلي الأسرى ثم يرجع, ثم يرجع أهدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من الإيشاء التي تدعونها الأتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها wa kana yanfasilu min salatil gadat hina ya'rifu ar-rajulu jalisa wa yaqra'u bi 60 ila al-mi'a saboda haka sahabban nan sun huta shaddu eh duk lokacin sallan da ake ta zayyanawa a cikin littafan fiqhu muktari zaɓaɓɓe lalura kuma idan akwai lalura lokacin biya wato sun yi iyaka kokari wajen bayanin wannan dalla-dalla muktari shine hadisin farko da ya faɗa mana lokaci na shiga a yi sallah lalura in kana da lalura ko saboda wani dalili lokacin biya ko ba a so to wannan hadisi na abil min hali tayyar bin salama rahimahullahu ta'ala yace dakaltu ana wa abi yace ni da babana mun shiga wajen ala abi barzatan al-aslami radiyallahu anhu wajen abu barzatan al-aslami sahabin annabi ne amma ya musulunta ne ba da fatih bayan an yi fatihu makka saboda haka duk yake yaken da aka yi a farko da zaman da annabi ya farko ba yi da shi ba eh an yi ne wato ya yi imani ne ba da fatih bayan fatihu makka in ana karanta tarihi sai a ringa rikewa ba kowane abu ne za mu ringa bayani dalla-dalla ba saboda yana cin mana lokaci saboda haka suka shiga wajensa a matsayinsa na sahabi faƙala lahu abi sai babana ya ce masa kun ba yaron ne ya magana saboda martaba iyaye amma an kaje da ɗanka yana karambani wani lokaci kana tura ɗanka yana karambani to dattawa za su ji haushinka ba haka ya kamata a yi ba in wajen neman aure ne to ka tura ɗanka mana duk wanda ya je da kansa neman aure in dai ba daraja da mutunci yake da shi ba ko kusan sa'an wanda yake neman aure a wajensa ba ne yana da wahala amma daga ranar kuma in an ba shi sun ɗinka eh saboda suka zo shiga masallaci wa zai bar mawani tet eh kai da ka bani yarka na aura abokina ko kuma ni zan fara wucewa gaba ko kuwa kai za ka fara wucewa gaba saboda ka bani yanka kai ya kamata nan ja baya in ka ce liman bismillah to sai sha a baba ka sha a liman bismillah yake nan sai ka shiga akwai girmamawa da shi da babansa suka je wajen sahabi babansa ne mai tambaya ba shi ya yi karambani ya tambaya ba ya ce kai faka na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli al-maktuba ya ce annabi yake sallan farilla ina son kai min bayani to wannan ya masa tambaya kaman tambayan tana da haƙƙin da mu yaya ake sallah dun ba yaya lokacin sallah suke ba shi kuma sai ya ba da amsa da lokacin sallah saboda shi ya fi muhimmanci wannan ana kiransa usulubi hakim a cikin ilimin balaga akwai su da yawa cikin ayoyin qur'ani abinda mutane suke tambaya daban abinda ake ba su amsa daban saboda shi ya kamata su fara ganewa in muka je babin da yake magana akan sallah za mu ga sukutum yadda annabi yake sallah yasa in kace ba za ka yi aiki da hadisai ba to da Allah da me za ka yi aiki saboda ayan qur'ani dai ba ta yi cikakken bayani ba to ya masa tambaya shi kuma fa qala sai yace kana yusalli alhajira annabi yana sallan garje ranan nan alhajira alhajira duk ana yi kiranta sallan azhar kenan allati tad'unaha alula wanda kuke kiranta ta farko don a wajen waɗansu suna lissafa da sallan azhar ne ita ce ta farko amma dai zance mafi inganci sallan asuba ita ce ta farko a cikin muni da kwana mun yi bayani jiya yana yin sallan azhar ne hina ta hadu sham lokacin da rana ta goce daga tsakiyar sama ya karfafa hadisin baya rana tana gocewa daga tsakiyar sama wato annabi yake sallah shi yasa suka ce ya karfafa hadisin baya duk da kasancewa hadisin baya ya gwada kamar da tsakiyar rana yake sallah kuma mun yi bayani wa yusalli al-asra yace annabi yana sallar al-asr thumma yarji'u ahduna ila rahlihi sannan mutun ya koma wajen kayansa wannan ya gwada wato wanda ba abin Madina yake ba eh ko filani a yanzu suna yi suka zo gari sai su ajiye dabbobin su a waje lokacin da babu sata lokacin akwai zaman lafiya ba filata ne sai ya bar dabbobin sa shanu ne ko awakai ko tumakai inda ya basu a gindin bishiya ba mai taba su zai shigo gari ya sayi buredinsa da fanta ko ya shigo gari ya sayi karabunsa da doya rogo kenan eh ko ya shigo ya yi wani abu kuma ya koma ya je ya same su ba taba ko dai ba yanzu zai yiwu saboda babu zaman lafiya da kwanciyar hankali yanzu da makiyayan ma kake su ake yi yace to mutum zai yi sallar la'asar tare da annabi ثم يرجع أهدنا إلى رحله في أقصى المدينة mutum zai je wajen masaukinsa a can mafi nisan madina wa shamsu hayya rana da ranta wa shamsu naqiyya kun ga ya fassara mana wancan hadisi rana tana garau shi yasa hadari ne mutum ya bari sai rana ta yi kusan fatuwa yace zai yi sallar asar annabi yace tilka salatul munafiqina wannan sallar munafikai ne shi yasa ba a so sai dai idan akwai lalura to yanzu kun ga nan ya za mu kwatanta eh tafiyan da yake yi kilomita nawa ne kun ga sai dai kirdado saboda birnin madinan fa da ake magana a wancan lokaci ƙauye ne fa sosai ƙauye ne sosai inda za ka gane birnin madina ƙauye ne gidajen basu da yawa shine za ga duk masallacin annabi a yanzu ya mamaye birnin madina saboda baƙi jeji ne amma yanzu baki yana dab da masallaci tsakiyar gari eh to kuba ma da ake magana annabi yake tafiya da safe ko akan ran asabar da kafa ko akan abin hawa kaga kuba din nan ai a da wani kauye ne amma yanzu cikin birnin madina to ka duba ka gani garuruwa da yawa haka ne nana bunƙasa sai ga garin ana ta faɗaɗa ƙauyuka kuma suna ta rerewa saboda haka ko garin ku kana iya kwatantawa da haka don haka annabi yana sallallahu asar da wuri har mutum zai tafi masaukinsa rana ba ta yi jau ba wa nasitu ma qala fil maghrib abil minhal yaron yace na manta abinda Abu Barzatan al-Aslami ya faɗa a sallan magriba yace ya manta wannan shi yake gwada mai ilimi idan aka tambaye shi abinda bai sani ba yace wallahu a'lam in baka sani ba baka sani ba kawai yace ya manta saboda annabi ya ce duk wanda ya masa ƙarya to fal yatabawwa maqadahu minan nar tun daga nan duniya ya zabi wutan da yake so jahannama ne hawiya ne ko famacin ko sakar ne ko jahima ne sai ya zaba tun daga nan duniya ƙarya wa annabi hatsari ne babba balle kuma ƙarya wa Allah yace ya manta inda ya manta ta ga shi kenan amma dai a can baya an mana bayanin cewa idan rana ta faɗi lokacin sallar magriba eh wa kana yastahibu an yu'akkara min al-isha idan shafaki ya bace annabi yana son a jinkirta sallan isha'i allati taduna al-atama wanda kuke kiranta al-atama an ce masu kiwon raƙuma su suke kiran sallan isha'i al-atama saboda ba su dawowa daga kiwo sai bayan an yi sallan isha'i lokacin da ya nausa suke dawowa to suna kiran sallan isha'i al'atama to amma sunan da ya fi shahara ga sallan isha'i al'isha al'isha sallan isha'i to annabi yana son a dan jinkirta to kaji ko liman ana son a jinkirta sallan isha'i wannan shi kuma ruwayar sa kenan wa kana yakrahu an-nawma qablaha kuma annabi yana kyaman mutum ya yi bacci kafin sallan isha'i saboda in kai magariba ka kwanta sallan isha'i to zaka zo kai sallan isha'i baka da kuzari duk jikinka mutuwa zai yi sai dai in baka da lafiya in baka da lafiya kuma ba za ka samu daman abin nan ba in baka dama ka hada ai abu ne mai sauki sai ka hada saboda rashin lafiya ko wani dalili sannan kuma wal haditha ba'daha annabi ya hana hira bayan sallan isha'i ba a hira bayan sallan isha'i to ina masu zaman majalisa bayan sallar kishai ana hira ina suke wal hadisa ba'daha annabi ya hana taɗi bayan sallar kishai sai dai tattaunawa na ilimi wannan an ba da dama idan ka yi bako an baka dama saboda bako ana son ka girmama shi yana daga cikin girmama shi bayan sallan isha'i ka zauna da shi ka tsanyi taɗi da shi amma kar ka tambaye shi daga ina yake kuma ina zai je sai ya zama kwana uku musamman yanzu lokacin yin wannan in mutum ya zo ka tura masa abinci so ɗaya ga baki kai shi sai an yi kwanaki uku sai ka ce bawan Allah ina ka fito ina za ka je saboda ka gaji tunda idan ka yi bako abincin da ka saba ci a gidanka ka ga ba shi za ka ba shi ba mutanen da su ba abin da ya dame su da yake su ba sa canza abinci mutum ma zai zuwa ce ya yi bako ya ce a ɗauki abincinsa ba da bako ko ba za ka je na guna guni ba ya sa sai Allah ya sanya musu albarka amma mu yanzu da boko ya shiga jikinmu mutum ma yana zuwa ka ce ni baka sanar da ni za ka zo ba ai ya kamata ka sanar da ni ka fara guna guni alhali a nafsin hadisi an gwada cewa idan bako ya zo maka yana da ja'iza ɗinsa ja'iza ɗinsa talatatu ayyam kwanaki uku kuma ga hadisai nan barkatai to amma kun ga mu yanzu ba za mu yi wannan ba sai dai mai karfi mai karfi zai iya ya sa in kana da karfi ma lokaci gara kai hakuri duk wani abin da ya koro shi yunwa ne wata dangin ku abin da ya koro ta yunwa ne ta zo da ƴaƴayenta ta zo da abin nan sun za ka ji waɗansu magidantan suna cewa wallahi bakin da suke zuwa sun fi cin abinci akan yaran gidan to yunwa ce in kana so ka samu lada shi kenan abu kuma ya fi karfin ka sai ka ja layi tun da wuri tun da layu kallibu Allah nafsan eh illa ma ataha sai abinda Allah ta'ala ya baka dama eh ba a son mutum ya kumbule ka haka to kaga bayan sallan isha idan hira da bakin ka ne ya halarta haka ma iyalanka in kai sallan isha an baka dama da matanka da 'ya'yanka ka zauna ka ji matsalolin su kowa ya faɗi nasa to yara su za su kama hanya su je su kwanta su yi bacci da wuri a bar iyayen su gama maganganun su karshe sai a bar wanda yake kwanan ta wannan yana da kyau da iyalanka an baka dama sannan kuma sai wajen jihadi wajen jihadi shi ko bayan sallan isha idan ta kama ana iya yin jihadi amma in ba haka ba to ba a son hira bayan sallan isha wannan ya gwada ko hiran neman aure eh to akwai yan izalan da suka yi hira da daddare kenan yawwa a karama gallahu mutum zai je bayan sallan isha'i to an ka je bayan sallan isha'i sai ta shiga cikin gida ta shiga falo da wutar lantarki babanta yana wajen kuna hira gefe ko yayanta yana wajen kuna hira gefe ta gaba kai saka yi maganin iskanci ba eh ai dama abin da ake so kenan ko da rana ne haka ne to amma da yake abin akwai matsatsi sai aka ce to aje da safe ko da rana tsaya a kofar gida duk mutumin da yake da gaskiya zai je da rana baka ya je tsaya a kofar gida kowa ya zo wucewa yana ganin sa wannan ma labari ne ya ce ashe wani yana neman wance shaida ce in aka zo aka daura aure cikin sauki za ka samu sauki amma in ba haka ba ba bisa dalilan da muka ambata ba annabi ya kyamaci hira bayan sallar isha'i sannan kuma wakana yanfatilu min salatil gadati annabi yana fita daga sallan asuba shine ya'rifu rajulu jalisa a lokacin da mutum yake sanin waye a kusa da shi saboda me yana tsawaitawa wa yaqra'u bi 60 ila al-100 yakan karanta ayoyi 60 zuwa 100 a sallan asuba kun ga wannan hadisi ta wajen bayanin sallan asuba ya saba ma wadancan eh shi yasa aka ce wani lokaci annabi yana haka wani lokaci yana yin haka ba kullun ne za a ringa tsawaitawa mutane ba ba kuma kullun ne za a ringa ba su kakanci ba shi yasa nake jin mamaki sallan asham in kaga an fita ruwa bayan limami to gilma ne ko kuma bektara ne eh mutanen da abinda suke faɗa gilma saboda cikin motoci ina jin a lokacin da aka yi zamanin shehu shagari ba motar da ta kai kaman gilma a farko-farko shi yasa za ga duk ma'aikatan gwamnati irin wannan ne kana zaune ne da fiw lokacin motoci ba su da yawa amma bana ba harka da wanda ake kiranta batil ne ko menene eh bitil ko eh na roka batil ne wajen yaki bitil da sauran ire-iren su sai ga hankali suke tafiya amma gilma fiw ya za limamin da yake sallar asham da wuri sai ga an fita ruwa bayan sa لنا غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين مدهمتان الله أكبر هكذا يركع وقوم شعوب مدهمتان saboda ayi su ba sa ja dama dama kai za ka ja mu da hamatan to kaga wannan ya kai wal asr innal insana lafi khusr sallah ana bukatun a samu nutsuwa tun limamin da yake tsawaitawa za ga bayan sallah a sallan asha da farko za a cika masallaci mutane suna rerewa idan an zo sallan tahajjud da goma karshe kuma a cika ai Allah ba masa wayo eh ai ba za ka yi wayo ma Allah ba to amma duk da haka yana da kyau su ma limaman mu sai su dinga dan karkasawa saboda mu a masallacin mu bayan sallan isha'i akan yi ashan in aka yi ashan sai mu yi tafsir saboda haka mu riga mun yanke lokaci karfe 8 da kwata an yi dadda sallan isha'i to za a yi sallan ashan karfe 8 da kwata ne ko karfe 8 ne na ji minti 15 ko minti 20 an yi waɗannan rakawoyi mu kuma mukan yi mafiya yawa rakawoyi hurhudu muke yi eh in aka yi hudu sai a yi sallama daya kaga ya fi sauki in aka yi hudu sai a yi tafiya ɗaya sallama daya in aka zo na ƙarshe sai a yi uku saboda goma sha ɗaya muke hadisin na na aisha radiyallahu anha amma masu yin sha uku ma ba laifi ba ne misali ne na kawo don haka wani lokaci a tsawaita musamman sallan asuba wani lokaci kuma a jinkirta to sai hadisi na gaba tunda mun gama bayani dangane da lokacin sallah eh wannan kuma zai mana bayani ne dangane da muhimmancin sallar la'asar duk wanda ya rasa sallar la'asar a lokacinta annabi ya ce faka anna ma wutira maluhu wa ahlu kaman ya rasa dukiyansa ne da iyalansa duka gaba daya saboda ka hatsari ne mutum a ce bai sallar la'asar ba sai bayan rana ta faɗi hatsari ne babba amma in kana da lalura to ka bi karantarwar malami ya fi sauki na'am an ali bin abi talib radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala yawm al-khandaq malaha Allah quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna an salati al-wusta hatta ghabat ash-shams wa fi lafz li muslim shaghaluna an salati al-wusta salati al-'asr ثم صلاها بين المغرب والإشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اضطرت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال هكا الله أجوافهم وقبورهم نارا ولنا hadisai duk suna magana ne akan sallallahu alaihi akwai lokacin da aka yi tonon kandam a shekara ta biyar bayan hijira gazwatul ahzab lokacin da kafirai suka yi gayya suka zo suna son su rusa musulunci a binnin madina annabi bai samu labari ba sai da suka yi kusan zuwa da binnin madina sai ya tara sahabbai yana neman shawarinsu suka ce kar a fita a tsaya a cikin gari ya kare cikin gari tun da sun yi kusa sai salman al-farisi ya ba da shawari a yi tonon kandar ta arewacin madina a tone kandar tun da ya lura ta wajen mayaka za su iya shigowa ta sauran bangarori a lokacin madina akwai duwatsu akwai wahala ba za su shigo ta wajen ba shine annabi ya yi ta tono a lokacin da aka yi ta tono an sha wahala ainihin kuma Allah ya gwada annabi mujizozi masu yawa a lokacin kuma ya gane munafikai da yawa saboda an kakkasa mutane shi kansa annabi da kansa sai da ya shiga rami ya yi tono aka tone wake ke rami wanda raƙumi duk tsallensa ba zai iya tsallakawa ba doke duk tsallensa ba zai iya tsallakawa ba balle alfadari balle jaki malalaci ba za su iya tsallakawa ba kawo kuma ba za su iya tsallakawa ba ɗan adam ya zo ya yi sura ya tsallaka ba zai iya ya sa da abu safiyana ya zo daga yan kafirai su suna ta dariyar su suna ta abin nan da suka zo tun da ba su ga annabi ya fito ba sai da suka zo gab da madina kawai sai suka ga wannan rami shi kuma annabi ya rarraba jarumawa sun hau kan duwatsu kuma ya yi yarjejeniya da yahudawa su ba da haɗin kai tun da akwai yarjejeniya yahudawan da suke birnin madina banu ƙuraiza banu ƙainuka da banu nadir don a shekara ta biyar suna nan da mushirikai suka zo sai suka ga wannan wake kirari suka ce kai suka ce a cikin mutanen muhammadu dilla ko wanda ba ɗan ƙasan nan bane don wannan ba tunanin mutanen ƙasar nan bai shi ne salmanul farisi dama mutumin farisa eh mutumin farisa ne shi saboda addini ya kamo hanya ya zo ya ta neman addini har Allah ya sa ya dace ya ba da wannan shawari shi ne sai wasu suka ce mu koma wasu suka ce ma abu safiyanu ba za ku koma ba jigajigai suka ce yan mun koma mun tsorata kusa shi balarabe ba ya son a kai labarin abin kaskanci eh ai ko a yanzu inda za a faɗi abin kaskanci a kanka ai ba alheri ba ne a ce ga alhaji aminu ya sace kudin masallaci a'a ashe sanarwar nan duk da yake yi don a tattara kuɗi ne yana ce jama'a ku taimaka ku taimaka ashe cefanansa yake yi taimakon da ake nema bayan sallan isha yake kuma alifka za mu ya cinye kudi an gagara yin masa magana to yanzu wannan labarin ya je gaba ai babu daɗi babu daɗi tun wani zai ta tambaya waye malam alisha za mu a ce wani tsohon malami ne tsohon limami wani ya ce caɓe ai limaman nan duk haka suke to ka gani yasa karka yadda duk abin da zai zubar da mutuncinka wallahi karka yadda ka yi kokari ka kiyaye akwai abubuwan jahiliya wanda musulunci ya zo ya karfafa su musulunci ya yarda da su idan suna da kyau al'adunku in suna da kyau musulunci ya yarda da sun ba su da kyau kuwa da su da suka yanke shawari bari su da zango sai Allah ya kaddara sai sun zauna wata guda amma sai da aka samu masu taurin kai suka ce mutanen nan ba su yi ba sai sun gwada an ce akwai wani da ya yi yunkuri da dokinsa ashe jarumi ne da ya yi yunkuri da dokinsa kawai zai gafi a zallako sai annabi ya ce ajiya zama da shi saboda suna da yawa yawancin mangare kasan jarumi in ya yi abu mutane za su tsorata to suna tsoratan nan zai gama da su sai aka samu wasu jarumawa sai suka je suka fille wani yana yunkuri sai ya fada a rami sai aka samu wani sahabi sai ya jira a rami suka yi yaki a cikin rami yanzu mu za mu yi haka amma sai ɓelɓel da baki muna son annabi muna son addini ko wannan yawo a rana shine son annabi da waɗannan wake-waken da ake yi shine son annabi eh ai gara ma ku goge wuyan ku a zaune kuna yin waye ku sauki akan ku ta yawo a rana mata da yara suna ta ɗaukan zazzabi wannan ba son annabi bane saboda sahabbai ba su yi ba in ka ce duk wanda baya maulidi baya son annabi to sahabbai su ne wanda ba su son annabi in ka kore sahabbai daga cikin musulunci kuwa da kai da iyayenka ba ku isa zama ba yana da kyau masu wa'azin su masu ringa tunani saboda sahabbai ba su yi ba tabi'ina ba su yi ba a shekara ta ɗari uku bayan hijira daula fatimiyya suka kirkiro maulidi saboda suna ganin kiristoci suna christmas na annabi isa alaihi salam wannan shine abin da tarihi ya tabbatar a musulunci ko malamai sun ta musu inkari amma ba duk kun san duk abin da yake akwai kada kada a ciki akwai rayaye a ciki yanzu da za a cire kada kada a cire rayaye a ciki a cire duk gudunmawar da ake bayarwa ba mai yawo ba mai yi Allah ya kyauta to ka ji sahabbai sahabban nan haka suke kwana ba su bar wajen ba saboda koda wani zai tsallako tun daga waɗansu sun fara tsallakowa da kafirai suka ga an kashe waɗannan shi kenan sai suka haƙura shi wanda ya faɗa cikin ramin da ya kashe mutumin ya kashe dokinsa saboda to me zai da shi sai su suna gwadawa ba don duniya su yi shi ne suka zauna suka ce to ai ba za su fita ba mu ga ta inda za su fita suka zauna abin nan wata guda to da Allah ta'ala ya kawo ƙarshen abu shine iska ta zo mai tsananin zafi ko kuma mai tsananin sanyi da daddare hatta tantunansu tana cirewa hatta murafansu sai da ta cire duwatsun da suka sa in an ɗora tukunya akan abu za ta ɗaga idan mutum bai da ƙarfi yana lafe-lafe za ta ɗaga to da wannan ne Allah ta'ala ya kore su ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ina fata an gani to wannan shine yakin kanda a takaice kenan na kawo to lokacin da ake tono ana ce sun yi kusa sun yi kusa ba a gama tono ba lokacin sallallahu alaihi wasallam annabi bai samu ya sallallahu asar ba kuma Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatil wusta eh ku kiyaye sallolin nan guda biyar da sallah mafificiya ita ce sallallahu asar annabi ya ce duk wanda ya bar sallallahu asar ta wuce masa ba tare da lalura ba to tamkar ya rasa dukiyarsa ne ka kaf gaba daya da iyalansa kamar an yi gobara ko an yi wani hatsari ya rasa komai an bar shi kadai kana ganin zai lafiyan kwakwalwa ai zai yi wahala saboda haka sai aka ce ai ba ai sallallahu alaihi wasallam da lokaci ya kure da magariba ta yi to shine Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Mas'ud suke ba mu bayani an Ali bin Abi Talib babban sahabin nan kuma yaron annabi kaninsa surukinsa Allah shi kara yadda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yawm al-khandaq a ranar da ake tonon kanda annabi ya ce mala Allah quburahum ya Allah ka cika kabarurukan mushrikan nan wa buyutahum da gidajen su naran da wuta kama shagaluna an salatil wusta kamar yadda suka shagalar da mu gaba da sallan asuba ay sallan azhar ita ce sallah mafificiya eh kamar yadda suka shagalar da mu gaba da sallah mafificiya hatta gabati shamsu har sai da rana ta fadi kun ga ba yi sallan ba har sai da rana ta faɗi to ga ƙarin bayani wa fi lafazin li muslim a wani lafazi na imam muslim shagaluna an salatil wusta sun shagalar da mu gabanin sallah mafificiya salatil asri ita ce sallar la'asar akwai sabanin malamai akai amma zance mafi inganci sallar la'asar wadan sun ce sallar asuba ka duba salloli wace tafi wahala sallolin nan guda biyar sallar asuba tafi wahala daga ita sai sallar isha'i ta fi wahala daga nan kuma mai yiwa sai sallar la'asar saboda mutum yana cikin walwalar tsaka zai ji yin kiran sallah ce kai limamin na yana kiran sallah da wuri to na asuba an fi guna guni har an shiga sallah to kana kana son sai gari ya waye ne tukuna zan na shiga sallah to amma kuma anan sai annabi ya ce sallar la'asar tunda annabi ya fassara ta sai akan haka ثم صلاها بين المغرب والعشاء sai annabi sallam la'asar tsakanin magariba da isha'i ya jeranta ko bai jeranta ba bai jeranta ba ko masabar malikiya sun ce idan salloli ba su kai biyar ba ka gabatar da wanda ta zo akan wanda ake bin ka bashi idan salloli sun kai biyar ka gabatar da su ko da wanda ake bin ka bashi lokacin sa zai fita amma zance mafi inganci in ana bin ka sallah in ana bin ka sallah ka tuna wata sallah da ake bin ka bashi to ko sallolin da ake wato sun kai biyar ko ba su kai biyar ba to kai kokari wato kai sallan da lokacin ta yake saboda kada lokacin ta fita sauran kuma kai ka zo ka biya su eh ba matsala bane saboda me saboda haka ya faru ga annabi da ya sallan asuba ba sai da gari ya waye sai da hanzu ya sallan asuba saboda tsabin bacci amma an ce in akwai lalura gashi nan ma ya bai sallan la'asar ba sai da ya sallan magriba da ya sallan magriba shikenan sai ya sallan ainihin la'asar kun ga ya biya ta kenan وله عن عبد الله بن مسعود في حديث عبد الله بن مسعود مسنن قراني مسنن حديثي رضي الله عنه من بيان ساتبايا قال يتي هبط المشركون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صلاه العصر مشركين sun tsare annabi bai sallallahu asar ba a ranan tonon ramin kanda hatta marrat shamsu aw isfarrat har sai da rana ta yi ja ko kuma ta yi fafi fafi wato za ta fadi lokaci ya kure lokacin da annabi ya gargaɗe ya ce lokacin sallan munafikai to sai gashi mushrikai sun tura shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce shagaluna an salatil wusta lalle waɗannan sun shagalar da mu gabarin sallah mafificiya salatil asr ita ce sallar la'asar mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara ina addu'a Allah ya cika cikkunan su da kafarurukan su da wuta yasa yake ce ya halatta kafiri in kafiri ne kai masa mummunan addu'a amma karka ke tare iyaka karka ce Allah ya sa ya mutu kafiri wannan ba naka bane eh Allah ya sa ya mutu kafiri wannan ba naka bane Allah ya shiryar da shi in mai shiriwa ne in ba mai shiriwa bane to Allah kuma ya kaca kaca da shi wannan ya halatta dalilin da yasa ake ake kunutu kenan asalin kunutu makafirai ne wanda annabi yayi yana ce Allahumma al'an fulana Allah ka tsine mawani kala an ciwa ne اللهم الآن زكوانا وأسيا ورئالا وأسيا أفت الله ورسوله وأن ذلك كشي محدة قرآني أبا شروع سيدة النبي wata guda yana musu addu'a bayan wata guda sai Allah ya saukar da aya laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kaga akwai iyaka al'amarin ba hannunka yake ban Allah ya ga dama sai ya yafe musu in Allah ya ga dama kuma sai su mutu da wannan kafirci ya azabtar da su sai annabi ya bari musan wani abin mamaki a cikin su kuma akwai wanda suka zo suka musulunta kuma suka yi yaƙi a musulunci kun gani da don haka ana tsine makafirai idan tsinuwan ta kama ana la'antar su idan la'anta ta kama amma kara ketare iyaka saboda ba mamaki Allah ya shirye su ko Allah ya shirye wanda zai shirya dalilin da yasa annabi nuhu zai ce ran tashin alkiyama ba zai iya zuwa gaban Allah ya nemi ceto ba saboda shi da abin ya bashi haushi yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibada wala yalidu illa fajiran kafara aw ko kuma a cikin addu'an da annabi yayi yace hasha Allahu ajwafahum wa quburahum nara Allah ya tattara wuta a cikin cikkunan ajwaf eh cikkuna ko bakuna duk ana fasarawa a cikin bakinsu da cikinsu wa kuburahum da kafarurukansu da naran da wuta domin akwai azaba tun daga kabari duk wanda aka azabtar da shi a kabari ya shiga wuta tabbas akwai azaban kabari yasa kafin annabi yayi sallama ya na neman tsari daga abubuwa guda biyar Allahumma inni a'udhu bika lalle ya Allah ina neman tsarinka daga ainihin dujal da kuma mummunan mutuwa sannan ina neman tsarinka daga azaban kabari ina neman tsarinka daga bashi saboda bashi yakan sa ka sake hanya da fitinan rayuwa da fitinan mutuwa akwai azaban kabari ya sa gara mutum ya kauce ma azaban kabari mun karanta can baya annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu aqilu ala fir'auna ashadda al'azab saboda haka mutanen fir'auna suna daga cikin wanda za a fara yin musu azaba tun daga cikin kabari wannan Kur'ani ya ba da labari saboda haka shi ne annabi ya wannan mummuna addu'a saboda sun ba shi haushi to sai ya yi ya biya ya yi sallan magariba sai ya biya sallan la'asa to kamar yadda muka ya bayani a baya ya halatta a yi haka to ga batun sallan yi kayi kuma wata rana an zo sallan yi kayi aka yi ta jiran annabi bai fito da wuri ba sai da sai da umar ya yi magana daidai ya yi magana yana yin magana sai annabi ya ce ai yara yara da abin nan sun yi bacci saboda annabi ya tura sallan isha'i a can baya mun yi bayani eh ko a yi ta da wuri ko a tura ta saboda wani dalili ana iya turawa shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته